الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين أيها الإخوة ما سبق ذكره ما هو إلا نتيجة للخيانة السياسية التي قام بها السياسيون المسلمون الشماليون الذين جاءوا بإنسان كافر جاءوا به وأحاطوا به وساعدوه بكل ما أوتوا من مال حتى يتوصل إلى عرش الحكومة لكي ينفذ هذه التخطيطات الهدامة التي ما هي إلا تحد بالنسبة للمسلمين بصفة عامة في هذه البلاد ثم لماذا لماذا كل ذلك ما الذي جرهم إلى اتخاذ هذا القرار ما الذي أصابهم ما الذي جرهم إلى اتخاذ هذا القرار الجائز ما هو إلا أمران اثنان لا ثالث لهما فكل مصيبة إنما تتفرع عن هذين الأمرين الأمر الأول حب التعالي والأمر الثاني الفساد في الأرض فإذا اجتمع هذان الأمران على الإنسان فقد اجتمع عليه الشر كله التعالي وحب الزهاد وحب الظهور ثم الفساد في الأرض لذلك قال الله سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والآكبة للمتقين وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الآية بكلام جيد حيث قسم الناس إلى أربعة أقسام من الناس من همه حب التعالي والظهور يحب التعالي فقط ليس له هدف إلا ذلك وليس أمامه غرض يريد الوصول إليه إلا حب التعالي وحب الظهور فتجد هذا كثيرا في الأمراء وكبار المسؤولين والقسم الثاني الذين يريدون الفساد في الأرض هم لا يريدون التعالي على الناس ولكنهم يريدون الفساد في الأرض يريدون الخمر والزنا بل يتعاطون حتى اللوطية وكل ما قبها وكل ما بلغ من الشناعة مبلغا عظيما يريدون ذلك لكنهم لا يريدون التعالي على الآخرين والقسم الثالث هم الذين يريدونهما معا يريدون التعالي وكذلك يريدون الفساد في الأرض والقسم الرابع هم الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والآكبة للمتقين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك أصحاب الدرجات العلى عند الله الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والآكبة للمتقين جعلنا الله تعالى منهم هو waɗannan kwanaki da muke ciki muna ta saurare ta kafofin watsa labarai waɗanda ake karantawa kamar jaridu da mujallu waɗanda ake saurare kamar tashoshin rediyo waɗanda ake gani tare da ji kamar tashoshin talabijin wannan kwanaki ana ta shagali da kewa da murnar shuɗewar kwanaki ɗari cif da zuwan mulkin demokuraɗiyya kudu da arewa gabas da yammacin najeriya haka ake musulmi da waɗanda ba musulmi ba ban san dalilin da yasa aka jarrabe mu da san bukukuwa ba abin da ya kamata a kalla cikin kwanaki ɗari ɗin nan mutanen da Allah ya baiwa amanar jama'a a hannunsu haƙƙin gyara iliminsu hauhawar tattalin arzikinsu ci gabansu ta kowace fuska ke hannunsu su duba su ga a waɗannan kwanuka ɗari mai suka yi a maimakon yin waɗansu bukukuwa sannan su mutanen da suka zaɓi waɗannan masu mukamai su duba su ga a cikin kwanaki ɗari ɗin nan mai aka yi musu amma da waɗanda aka zaɓa to da waɗanda suka yi zaɓa bikin kawai suka damu da shi da cewa an yi kwana ɗari ana mulkin farakula a Najeriya kamata a duba ga me aka yi menene canje-canjen da aka samu ta fuskar tattalin arziki ta fuskar zaman lafiya ta fuskar ci gaban ilimi idan an kwatanta da mulkin kama karya na shekaru sha biyar da sojoji suka yi a wannan kasa wani irin ci gaba aka samu a halin yanzu wannan shine abin da kowane mai hankali ya kamata ya kalla a matsayinsa na mai hankali wanda ya san ciwon kansa mu duba mu gani a gurguje kananan hukumomi me aka yi ba za mu iya magana akan kananan hukumomin da ke nesa ba amma a matsayinmu na waɗanda ke raye cikin Kano muna da ta cewa muna iya ji ko ganin irin wainar da ake sorawa alal akalli a waɗannan kananan hukumomi kalmar hukumar birni da kewaye kano municipal kenan dala gwale nasarawa tarauni kumbotso duk tana kusa da mu muna da damar mu ga me aka yi a nan gurin idan kana jin kafofin watsa labarai musamman rediyo da talabijin za ka samu cewa abinda kananan hukumomi suka himmatu da shi shine da'awa shine tallata wani dan karamin aiki da bai saka kaza ya karya ba an gyara kwalbati a wani wuri guda daya an gyara wata magudanar ruwa wadda dama can akwai ta an taimakawa wata kungiyar masu aikin gayya yan bugi bagiro dan aikin gayya wanda za ce ku shirya zuwa dauke ku da bidiyo kaset a nuna a talabijin a nuna a ce karamar hukumar kaza ta yi kaza karamar hukumar kaza ta yi kaza har yanzu idan ka zagaya makarantun firamare ba wani canji na a zo a gani da za ka iya nunawa in ma ta fuskar malaman ma ba a biyan su kuɗi yanzu wajen watanni nawa ba a biyan su to da wannan shine abin yin biki talla a gidan talabijin da rediyo cewa an yi kaza an yi kaza an yi kaza karerai kuma a samu wadansu sarakawa da kusan ciwon kansu ba shi da bai taɓa fitowa a talabijin ba a ce to shikenan wane mai tallan wake a unguwa kaza menene kaza kaza dinka wane ba wai ina aibata mai tallan wake ba ma'ana sunaye zaka ji sun bayar na wadansu kananan sana'o'in da aka san talakawa ke yi wai cewa hidimar hukuma ta kai ga shi talaka in yaudara sai a hasko a talabijin shi kuma burin sai taɓa ganin sa a talabijin kuma an ba shi dan abin da bai taka kara ya karya ba wannan shi ne yaudarar da waɗansu daga cikin ƙananan hukumomi suke wanda ya kamata su tsoron Allah amma ta fuskar hukuma ta jiha gwamnatin jiha musamman ta Kano alhamdulillah muna ganin waɗansu 'yan gyare-gyare akan titi da dasa fulawoyi da furanni da dan kwace shara a waɗansu wurare dan Allah kalle a samar da wani yanayi kayatacce da kyakkyawan iska da za a shaka da sauransu da dai waɗansu 'yan ababen da ake yi a can da nan da kuma wani yunkuri da ake yi musamman wajen kokarin samar da ruwan sha ko fada daji da sauransu dukkan waɗannan waɗansu al'amurra ne waɗanda ma iya kiran su cewa suna cikin dangogin ayyukan zakari ko nauyin da ya kamata hukuma ta ɗauka amma ba su kaɗai bane ba muna musu godiya da kuma fatan alheri kan abin da suka yi muna kiran su kuma su ninka su ninka sama da abin da suka yi wannan kenan a waje ɗaya kuma a Kano cikin wannan kwana ɗari abin bakin ciki da ya same mu mu al'ummar musulmi shine wani dan kalerin coci da aka samu damar ginawa a unguwar shagari kwatas al hakika an yi shi a cikin kwanaki ɗari ɗin da muke farin ciki da su a unguwar da take ta musulmi a unguwar da take ba ko da a planin tsarin birni da kewaye ba a ware wani fili na coci ba a wurin a wurin da yake gida ne na zama aka juyar da shi coci wanda dokar bayar da izini ba ta yadda da wannan ba ala hakika mun ji cewa gwamnatin jiha ta yi yunkurin hana wannan ginin coci har ta kirayi kungiyar kan ta jihar kano akan a tattauna da su don fahimtar juna tsakanin su da hukuma kan rashin gina wannan can amma fitowar su taro ke da wala sai suka je suka saye waɗansu jaridu na kudu ina nufin su yan kan kenan suka rinka zage-zage da kalmomi na dirdar jama'a da tayar da hankali da rudani cewa ana dab da sake yin wani yakin addini a cikin kano ana dab da sake gudanar da wani teku na jini a cikin kano in har aka ce za a na cikin soja wannan tasa da suka yi wannan sun gama nasu hukuma ta tarayya kuma ta shigo ta karkashin kasa wanda hukumar jihar Kano ba da izinin da aka gina cocin ba amma ta yi shiru tana da damar ta rushe amma ta kin amfani da wannan damar saboda wani umarni da aka bata daga waje ko wani tsoratarwa ko wani firgitarwa to sai wannan ya daure mana kai ya rudar da mu ya rikitar da mu shin gwamnatin jihar Kano din da muke musulmi ɗari bisa ɗari shin take jin tsoron yan mishan da kirista saboda mu musulmi take jin tsoron bata musu rai ta gwammace ta bata wa al'ummata rai to wannan shine alamar tambayar da muke jira alƙarta Allah hakika akwai ayyuka na alkhairi da ake yi mun ji Allah saka da alkhairi Allah karfafe su akan wannan amma wannan mummunan aikin da aka yi ko muna jira mu ji matakin da za a dauka wani abun mamaki shine masallacinmu na kofar gadon kaya duk wanda yake zuwa ya ga wani ɗan shinge da aka yi wanda wurin alwala ne aka yi wallahi tallahi dan neman izinin wannan shingen a nan cikin Kano ba gidan Ja'far bane ba ba gidan Wani bane ba masallaci ɗakin Allah wa annal masajid lillahi fala tad'u ma Allah ahada fi buyutin azna Allah an turfa'a dakunan da Allah ce a gina wa yuzkar fi hasmuhu a ambaci sunansa a ciki wallahi sai da muka kusan shekara biyu muna neman izini ba ba mu dama mun yi wannan ba karshe sai da wani ya gaban gabari ya je bayar da cin hanci na kuɗi kafin a bamu mu gina wannan yau ga arna sun gina soke a Kano ba tare da izini ba arna sun gina soke a Kano ba tare da izini ba dan girman Allah wannan da zai nuna mana muna so hukuma ta kalli wannan abu da idan basira ya zanto akwai manufa cikin shiga aikin gwamnati ba a shiga aikin gwamnati ba manufa ba soke a unguwar musulmi yanzu wannan son zaman lafiya ne coci a unguwar musulmi yanzu wannan shine zai kawo zaman lafiya a kasa yanzu wannan shine abin da za mu yi murna na na kwana ɗari da muka yi kwana ɗari shi da aka gina wani sauki a ciki amma hukuma ta tarayya kuwa idan muka lura ta ɗan yi wata rawar gani ala akalli an samar da wadataccen man fetur a kasa da gas da diesel da kananzir da sauransu dukkan dai wani abin da yake makamashi ya yalwata na biyu kudin ajiyar mu da ke waje wanda gwamnatin kama karya ta soja ta wawace yana biliyan takwas zai dawo uku ko biyu da rabi ko nawa makamancin haka yanzu ya sama har ya kai biyar zuwa shida na uku rage wato kudin telefon da aka yi ga waɗanda suke mabukata kusan da wajen kashi hamsin ko arba'in da wani abu zuwa hamsin cikin ɗari wato dangane da wanda yake son ya samu layin telefon kenan na hudu kuma an dan sami shuru da karancin rudani makamancin irin wanda ake da shi a wancan lokaci da zama na tsartsar a kowane lokaci akwai dan ragowa kaɗan ga mai lura to wannan ta fuskar ababen da ido ke gani kenan amma ta fuskar abin da yake barazana ne gare mu al'ummar musulmi abu na farko wato rage adadi na musulmai wajen bayar da mukamai da ninninka adadi na kirista ɗan mutum kuma wani makirci da ake a irin wannan idan za a bayar da wani mukami za a ce to kenan plateau state a arewa ne an bai mutum biyar mukami bauchi state ma arewa ne an bai mutum biyar borno state ma arewa ne an bai mutum biyar mukami to idan ka duba cikin biyar din na plateau da bauchi da maiduguri ko borno sai ka samu guda hudun su kirista ne ɗaya ne musulmi da kun yi rigima ta ce to ai da su yan arewa kun ce ba ta yan arewa ba yan arewa sai a zo jiha ta bauchi tasa'in da biyar cikin ɗari musulmai biyar ne tsoron kirista sai a ɗauki mutum ɗaya musulmi sai a je a ɗauko sayawa arna kirista sai a ɗauki mutum guda ciki ko uku a bai musulmi biyu haka za a barno a je a ɗauki babar bare ko shiwa guda ɗaya ko biyu a samo uku waɗanda suke arna in jihar sai a basu haka irin wannan yaudara ake mana wannan abu na farko kenan da muke ke gani abu na biyu wani yankuri wanda ya fito fili na yankurin mayar da wato ainihin cibiyar najeriya da kuma abu na uku kuma daga cikin irin waɗannan matsaloli da za mu iya gani wato ainihin shi ne wato ainihin yadda aka yawaita yan mishan a cikin abin da ya tafi soja aka sassaje manya-manyan jami'an sojoji musulmai da ake su za su iya gani a halin yanzu dukkan waɗansu manya-manyan rundunonin soja da ake da su na ƙasar nan babu ɗaya wadda musulmi ke shugaban gaba ɗaya yan mishan ne suka mamaye harkar soja kuma ana ta shugaban cewa za a rage za a rage adadi da sun kai na dubu hamsin na adadin sojojin kasar nan wanda na tabbatar waɗannan al'amura ba wanda zai shafa kafin kowa sama da mu sannan kuma abu na hudu wato ainihin ne sanar da musulmai daga dukkan waɗansu ofisoshi masu muhimmanci ko dukkan waɗansu ma'aikatu masu matuƙar muhimmanci ko da an ba musulmi minista misali za ka samu cewa abinda ake yi a kasashen ministry dinsa gwamnati na yi kai tsaye da waɗansu ma'aikata na ƙasa da shi ba cikin ministan ba kawai ya zama ceremonial ministan kamar irin abin da yake faruwa amma in kasar kuɗi da dai sauran waɗansu ma'aikatu da musulmai aka bin su a ministoci a wurin sannan kuma abu na biyar wani yaƙi ta fuskar wato ainihin kafofin watsa labarai ta yadda ake yin amfani da waɗansu jaridun kudancin ƙasar nan don musguna wa abin da ake kira hausa fulani wanda wannan hausa fulani din a yaren yan gudu suna nufin musulmi da kuma musulunci sai dai kawai don saboda makirci ne ba za a iya fitowa fili ba a ce musulmai ake yaka sai a ce hausa fulani to wannan wani abu ne wanda yake ta gudana babu wani yini da rana za ta fito cikinsa ka karanta wata jarida ko mujalla ta kudancin kasar nan ba sai sai ka ga akwai habaiki da ake ga hausa fulani ko ke musulunci da musulmai to yanzu wannan su ne matsalolin da suka kankama a cikin waɗannan kwanaki dari na mulkin dimokuraɗiyya a jamhuriya ta uku wanda muke biki don zazzalin tabbatuwarsa to abin da muke so ga nan gurin mu musulmi yanzu mai da irin biki ko dakatawa ko farin ciki za mu nuna game da wannan al'amuran da ke faruwa al'amuran da su manya manya guda biyar kun ji su wato ainihin na farkon su wato ainihin yadda ake kokarin rinjayar da yin mushan dangane da abin da ya shafi harkar bayan da mukamai ko da mukamai na biyu wato bayan na farko yunkurin daukin kijiyar najeriya a mai da ita lagos abu na uku kuma wato ainihin yadda kirista suka yi kaka gida a harkar aikin soja na sama da na kasa domin yanzu ko da a sojoji waɗanda aka yaye hafsoshin sojoji na kwana-kwana nan da aka yaye da aka yaye su wato ainihin a gaji an yaye mutum kusan 180 a cikin mutum 180 nan cikin manya hafsoshin soja guda 30 ne kaɗai waɗanda suke musulmai sauran duk da ba su kirista sannan kuma abu na hudu yunkurin ne sun kasa musulmai daga dukkan waɗansu ofisoshi masu mahimmanci na gwamnati a kai su wurin da mahimmancin sa baya da yawa sannan kuma abu na biyar yaƙi ta fuskar kamar wasu labari to idan Allah a matsayin mu na musulmi menene abin farin cikin mu dangane da waɗannan kwanaki guda biyar ko in ce kwanaki guda ɗari biyar suka suke wannan kenan ya kamata mu tambaye kanmu menene sababin wannan musiba Allah hakika sababin wannan musiba da zamu iya hangowa a rubuce shine haɗinci ta fuskar siyasa da manya-manyan siyasar arewacin kasar nan ko in ce musulmai yan siyasa na kasar nan suka yi mana domin su ne suka ɗauko wannan mutum suka wanke shi su so sabon suka ce shi kaɗai ne mutumin da ya cancanta ya shugabanci kasar nan suka nuna wa duniya shi gida da wata aka san shi suka kuma ɗaure gindi a jirgin mutumin da a zaɓe mutumin da aka yi zaɓe ya kasa kawo bele a kwasu guda da jirgin karamar hukumar da ojiharsa mutanensa ba sa son sa yan arewacin kasar nan ko in ce musulmi muka yi ruwa da tsaki wajen zaɓarsa to shi ne kuma yau yake mana irin wannan sakamakon ala hakika kafin magana ya fi da mutanen mu za mu kai domin mutanen mu ne suka jawo mana wannan kaskanci da kuma su mutunci a sanadiyar ne dukkan wata barna da ke faruwa sababinta guda biyu ne sababi na farko imma san girma san a ce maka wane san ka tsaita da girman kai da jiki da kai so kake a ce ko ba kai ne kake gwamnati ba to wani za ka dora ya zanto mutumin da kai ne kake juya ziyarar kai da suka dama abu na biyu kuma fasadi a ban kasa da san aikata barna babu yadda za a yi karfin al'ummar musulmi mu samu mutunci sai mun yarda shi waɗannan al'amura guda biyu neman girma da gasafa da girman kai sannan kuma abu na biyu fasadi a ban kasa ubangiji ta'ala ya tanadi aljanna ne kaɗai ga mutanen da suka nisanci san girma ko girman kai da kuma mutanen da suka nisanci abin da ake kira al-fasadu fil ardh ya faɗa haka a cikin faɗin sa subhanahu wa ta'ala tilka darul akhirah نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا ولا عاقبه للمتقين wato ainihin ita gidan aljanna gida ne da Allah wanda muka tanade ta ba don kowa ba sai don mutanen da ba su san fasadi a ban kasa sannan kuma ba sa neman girman kai da kafafa karshen makoma na tabbata ba masu tafawa karkashin wannan aya shekul islam ibnu taymiya ke cewa za mu iya karkasa mutane wato ainihin gida hudu kashi na farko mutanen da babban manufarsa a duniya shine son girma da girman kai da kafafa wanda waɗannan an fi samun su a cikin manya-manya masu mulki manya-manyan jami'an gwamnati da kuma masu sarautar gargajiya wanda kullum su so suke tsore a sama kowa a ƙasa ba ɗan adam a banka sosai kake na biyu cikin mutane waɗanda su wani banku su ne fasadi a bankasa su ba sa son girma ko mukami amma dai su fasadi a bankasa daga cikin irin waɗannan mutane wato ainihin kamar akwai wato ainihin yan fashi da makami da mataya wanda za su je su su sha kwaya ko su sha giya ko wani dangin kayan maye su bugu lilis ta kawo gyara da tabbatar da ingantacciyar rayuwa irin su ne waɗanda ubangiji ta alaƙar da aljanna domin su dan Allah ya ce tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwwan fil ardi wala fasada wala aqibatu lil muttaqin wato ainihin ita aljanna mutane da yake ne domin mutanen da ba sa son girman kai da kafafa a ban kasa sannan kuma ba sa son fasadi a ban kasa kuma kyakkyawan kuma tana tabbata ne ga masu takawa da haka muke kira da babban murya dangane da dukkanin 'yan siyasar waɗanda suke musulmi waɗanda suke da mukamai da waɗanda yanzu kan ba su riga sun samu mukamin ba mukamin nan a karamar hukuma ne wato ainihin a jiha ne wato ainihin a federal government ne cewa su tsoraci Allah su tabbatar cewa akwai ran da za su koma zuwa ga Allah ya tambaye su irin amanar da aka danka a hannunsu ya tambaye su irin sakaci da suka yi wato ainihin aka mayar da musulmai koma baya a cikin al'amuran gudanar da wannan kasa kuma su gane cewa irin wannan kira da muke musu wallahi muna yi musu ne don nuna kauna a gare su ba don cin mutuncin su ba ba don nuna su ba su isa ba ba don wani abu makamacin wannan ba domin da muna da cin mutunci ko zagi to da abin da za mu shi ne mu kama sunaye wannan ta zama ba ma kama sunaye a cikin salon magana muna yin magana ne domin wanda muka sani da wanda muka sani ba ya kasance ta shafe shi mu bayar da siffa ta ayyukan da domin mutum ya ji ya nisanta mu koma ya faci siffofi wato ainihin nagari domin mutum ya ji ya siffanta su kuma su gane cewa ubangiji ya amsa ka da wanda zai faɗa ma gaskiya wanda baya jin tsoronka baya jin kunyarka ya faɗa ma abin da zaka fita lafi lafiya gobe kiyama babban manufarsa shine ku gudu tare ku tsira tare samun irin wannan wallahi shine babban gatanka ba wanda zai munafunce ka ba ya ce zai maka addu'a kana kan barna ba zai gyara maka ba a'a wanda zai faɗa maka gaskiya in kuma zai maka addu'a zai maka ba a bayan idan ka ba bai damu ba da ka san shi ko kar ka san shi shi dai babban manufarsa shi ne ka gyaru wallahi wannan babban arziki ne al'ummar su samu da rika fadakar da su wannan masu mulkin mu masu makaban mu gaskiya da su rinka samun wanda zai fadakar da su gaskiya komai tashin ta ba manufar mu bane ba mutum da jama'a a yi maka dore ko a yi maka zanga-zanga ko kone kone wallahi ko alama wannan ba shi ne manufar mu ba manufar mu shine mu faɗa ma gaskiya ko mi ajinta kai kuma kai tsayi kai godiya ga Allah da ya kawo wanda zai faɗa maka gaskiya ba manufar mu bane ka san mu ko kar ka san mu manufar mu shine ka gyaru domin ka gudu tare domin mu gudu tare mu da kai da kuma tsira tare dan haka muke fatan alheri ga waɗanda suke da kyakkyawan niyya cikin yan siyasar da cewa ya ubangiji ka taimake su ya ubangiji ka karfafe su ya Allah ka ba su ikon tabbatar da adalci waɗanda sun kishiyar haka ya ubangiji ka shirya mana su domin su taimaka mana wajen kawo gyara a cikin wannan ƙasa sannan kuma wani babban abin da kake da bakin ciki da ya kamata ka lura da shi hawan wannan gwamnati ke da wuya duk kunya ta ma bai ko al'ummar musulmi domin ga al'amurra da za mu lura kamar haka abu na farko al'ummar musulmi ne ko in ce waɗansu daga cikin musulmi da suka shugabanci wannan ƙasa a jere a jere har mutum dauki guda biyu waɗanda za mu dace ku kowanne su da wanda ya shekaru bakwai zuwa takwas da kuma wanda ya shekaru shida ko na wata mace haka a ce a zamanin su biyun nan an yi ta fama da bakar wahala a harkar mafi amma wani ya zo wanda ba musulmi ba wanda baya kallon gaban da ya sallah bai san qur'ani ko hadisin annabi ba sallallahu alaihi wasallam ya zo ya warware wannan matsala bai kai kwana arba'in ba balle wannan abu kunya ne sannan kuma abu na biyu wannan mutum yana kai shugabancin kasar nan aka aukar da kasa tsawon lokacin da ya ɗauka wajen zuwa wajen bikin da dawowa da kammala bikin auren da yarsa a matsayin da shugaban kasa duk bai wuce biyu ba ko awa biyu ba kacal a matsayin da shugaban kasa sa'ilin da ɗaya daga cikin waɗanda suka shugabanci kasar nan ya tashi zai aurar da yarsa ko in ce za a aurar da yarsa bayan mutuwarsa da shekara guda amma abin bakin ciki sai da aka yi kwana bakwai tun ko sama da haka ana shan shagali da bushasha ana almubazzaranci da dukiya maroƙa da makaɗa shahararru sai da aka yi da su daga ƙasashen ƙetare waɗansu daga cikin ƙasashen da ƙasashen da suke makwabtaka da aka zo aka yi kwana bakwai a ƙasashen shagali a kusa da kabarinsa a yi waka a yi rawa a yi kai wanda aka auren din musulma ce mai auren ta musulmi ne waɗanda suka daura auren musulmai ne a garin musulmai wanda shi da abin wanda muke ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan abu na uku kuma da zamu kalla a ce mutumin nan yana matsayin shugaban kasa matarsa za ta je kasar waje amma bai yadda ya bata jirgin shugaban kasa ba ya ce ki je ki cikin a Najeriya ya wasu ki shiga na fasin da da kowace shiga daidai lokacin da mu waɗansu daga cikin shugabannin mu lokacin da suka shugabanci shi na mijin kamar da shugaban maza ne shugaban kasa na maza ita ko matar su kuma shugabar kasa ta mata a yi bisa shafi kudin gwamnati to wannan ba karamin abin da kai ce bane ba ya ubangiji ka taimaki musulunci da musulmai ya ubangiji ka taimaki masu taimakawa a addinin musulunci ya Allah ka gyara mana shugabannin mu ya Allah ka gyara mana al'ummar mu اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وقوموا الى صلاتكم يرحمكم